a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana rabi'a abdu sharifai daya daga cikin 'yan majalisar sarkin sharifan kano kuma shugaban sharifai na najeriya gabaki daya to kamar ina dan uwana ya bayani cewa wasu sun maida abin nan kasuwanci ita usulin wannan sarauta kamar in na yi muku bayani daga zauren tudu lungun sharifai kowaye ma ake tabbatar da shi shi kansa na katsina naɗa shi ma a sarkin sharifan katsina sai da suka zo zauren tudu aka gabatar sannan aka yadda aka tabbatar da shi lokacin da aka haɗa si da fariya haya shi kuma sarkin sharifan kano da wasu daga ciki suka ga ya kamata a wata kungiya ta sarakunan sharifai sarakunan sharifai in an ce sarakunan sharifai ana maganin shugabannin sharifai na state state ba na local gamman ba sai shi si da fariya ya ce ya bawa nazariya ya rike shi ba zai iya ba saboda abubuwa sun mai yawa na katsina shi kuma ya ce a'a shi dai ya rike ice a'a ya ban mai ya rike to ana cikin wannan tafiya sai muka ga akwai wani constitution da aka yi csc cewar board of trustees ne idan ma babu sarki ya kamata su zaɓa ba wai sarakunan sharifai na state ba har da ga wasu 'yan kuciku ba mu na lokacin gamma yanzu suna sa baki a ƙa'ida ba wanda za a naɗa kowaye daga sharifai ɗinnan kowaye shi ne ya kamata ya zama shugaban sharifan najeriya sai iza mana tun da shi sidi fari ya ba su riko kaga da wannan ya rasu ai sai a dada abu mahallinsa to sai suka fara yin wata hanya hanya tun ma yana da rai don na tabbatar ma murna suke mutu kawai don samu wannan kujera cewar katsam shi sarkin sharifai na kano sai aka ce shi ne mataimaki na ɗaya ba sanin kowa suka tafi aka zauna a zaria wasu mutane wanne ba wannan board of trustees yawan wanne ake nema sai suka ce sun canja wai an ba na zamfara na zamfaran nan me ya sani akan sharifta ka je ka tuntuɓi sarkin guso ko 'yan jarida ne muna tabbacin cewa bai taɓa naɗa shi ba a sarkin sharifan guso shi kansa na amka wanda yake kamar shi ne sarkin shugaban sarakuna na masarautar zamfara gaba ɗaya kamar yanzu a nan kano ne ya muna da masarautu guda biyar waye shugabansu alhaji aminu ado bayero shine shugabansu to ya tabbatar mana da cewar shi da ya zo masa da cewar na gusau shi ne ya ce shi ne ya ba shi sarauta don haka yanzu kuma ya haɗo wasu mutane an zaɓe shi shi ne sarkin sharifai na ƙasa to kaga abin bincike ne su ma da basai ai ya kamata su tuntuɓa tabbas ɗin yaya ake ba za ka saurin amincewa mutum ba har yanzu sai aka je aka yi wata katobara ko kuma yaudara da aka saba aka rufi gwamnan jihar zamfara wai an ma garkuwar zamfara garkuwar sharifai na zamfara na najeriya shi bai binkita ba bai komai ba har ya ɗau mota ya ba su wai don ni wanga mota ba kuma ban ganta ba amma dai an tabbatar da cewa an ba su kaga shi ma da ya binkice ba su yaudare shi ba don yaudara ce wannan kuma ka ringa shugabanni irin wannan manya manya manya ya zama cewa akwai zalunci kuma kai ba mai amana ba ne to sai aka samu sarakuna na ƙananan hukumomi wanda yake da yawa in ka bibiya su sarakunan shirbai ke na ashe nake so zuma wajen da muna kiran sarakunan sharifai na lokal gamma da muka ga abin ya yawa sai muka rubuta ya martaba sarkin kano allah ya ƙara min nisan kwana da lafiya da kwanciyar hankali muka ce muna roƙonsa za mu wasu 'yan canje-canje da wasu 'yan naɗe-naɗe kuma za mu canja sunan sarakunan lokal gamman daga sarakunan sharifai su koma wakilan sidi fari na wannan lokal gamman da a baya babu wannan tsarin ya ba mu a rubuce cewar ya amince kaga in dai kai ɗan kanan ne kuma goyon bayan sarautar kanan kake kuma kana daraja manya kuma kai cikakken mutum ne ai ba za ka ce ba ka yi dadon lamari ba sai aka samu wani da kanan ya ce shi bai yadda ba shi ma kamar inna aka naɗa wannan sarki shi ma haka aka naɗa shi to don allah ya kamata wannan wani ma a kano ya saurare shi shi yana da wata sarauta su ma sharifan ne su ma sharifan ne
amma faɗi iyayensu kakanninsu ba su sai ne
abin da yake faruwa shine a duk iyayensa ba wani taɓa riƙe mai unguwar sharifai ba a duk iyayensa ba wanda ya sarautar sharifai amma tun da 'yan ɓangaren sun taru sun ce gashi kuma su suka san yana suka suka naɗa aka haƙura haka ba a son wani tone-tone kenan barkar daga kano ta samo asali kenan da ko ba da kano ta samo bai da ɗan kano da ya ciki wanda shine muke ganin cewar in allah da shi mai martaba sarkin kano a bisa adalcinsa zai wa sarakunan nan na yanka guda biyar magana cewar duk fa abin da wani zai yi akan sarauta sai ya tunkari sarkin sharifan kano wanda yake shi ne sarkin sharifan najeriya a yanzu shi wancan da yake kirari ta kowace hanya ka biyo bai cika wannan abun ba in ta constitution da suka ce sun yi daga csc csc na hada sarauta ne ai hauka su ma suka yi kuma na kalubalance su ya kamata su koma su sa masu ilimi a cikin ma'aikatan su ringa bincike a wannan ayyukan nasu da suke yi sai yi zama da cewar a constitution da aka yi akwai trustees guda tara su ne suke da ikon zaɓar sarki a wannan constitution da suka yi duk don ba ma son rigima ko mun san muna da mafi yawanci daga ciki guda tara ne uku sun mutu saura shida kenan constitution nan kuma ya ce idan aka zo taro a gaya kowa idan mutum uku suka zo suka zartar da abu ya zartu muka ce to a zo duk da haka kar a ba a dage a ce sai wancan ma don a samu zaman lafiya in an yi wasan da za a gyara aka ce a zo a yi wannan zaɓe aka aika da kowa takarda sauran wannan mutum shida mutum shidan nan wazirin laraba trustee ne na jigawa trustees ne na jos trustees ne wannan ukun sun hallara na lagos wannan zamfara ne sunansa ne a cikin trustees shi kuma ya ce dukkan abin da aka zartar mafi yawa ya goyi da baya saboda baya jin daɗi ba zai iya zuwa ba na katsina sauran ɗaya da rage bai zo ba guda ɗaya shine na sakkwato shi ma bai zo ba kaga ai wannan yawan mutane da ake nema uku an same su kuma ga wansu ya ce duk inda suka fi yawa shi ya goyi da bayansu kaga hudu kenan aka tabbatar da si da fari shine sarkin sharifai sai je ya ɗebi sarakunan sharifai na lokacin mu ko muna ce musu wakilai kano ne ma suke da su wani yawancin garuruka ba a da nan mutanen saboda a kano da kake gani a kowanne ike mu mu cewar masarautar kano suke wa hasada masarautar kano suke cin dunduniyarta masarautar kano ce ba sa ganta da kima mu kuma wallahi tallahi duk wanda ya taɓa sarautar kano daidai muke da mu yaƙe shi kamar inda aka samu ɓullar ita wancan sarauta a zamfara eh a hukumance mun tuntuɓi hukumomi a can domin daƙile abu mun tuntuɓe su wannan a yanzu haka ana kan wannan lamari ana kan wannan lamari an tashi tawaga ta je gusau ta je amka kuma sun tabbatar da yadda lamarika suka faru da yaudarar da ya musu ba mu tsaya a nan ba to jin ana yin wani abu shine ya wuf ije ya samu gwamnan zamfara ya ce an masa garkuwar sharifai na najeriya shi kuma gwamna bai san abin da ake ba amma wasu i haɗa suka je suka zantabi gwamna wannan su ma aka ba su nasu kasar
wayan da ya haɗa ɗin akwai 'yan jihar kano ne ko ko a 'yan a to a can dai haɗa su amma bayarwar da aka je har da mutumin jihar kano aka ji me ƙin biyayya ga masarautar kano don ƙin biyayya ne duk abin da sarki ya ce ya amince kai ka ce a'a kai kaɗai kai waye kai ɗan waye na tabbatar mahaifin nasa ba zai haka ba
wato adam daga bangaren su board of trustee da aka yi magana guda shida eh suna da shugabanci ne a tsakanin su a a- a tsakaninsu na eh, suna da shugabanci ta bangaren shugabancin board of trustee eh wanda su ne suke ayyana wanda zai zama sarkin sharifai mm.
akwai wani mataki da suke shirin ɗauka akan wannan abin da ya faru na yanzu to eh ba sai na bayyana ma ba shi abu in ana yi a hankali ai baka taɓa jin wannan labarin ba na yanzu ake gaya mana abu daga ciki a nan gaba ka saurara ka ji menene zai auku to a nan gaba ga wanda za a je a ce masa ni ne sarkin musu ni ne sarkin sharifai na zo Mm.
ya zai gane ba sarkin sharifai wani kamar wa yanzu misali wani kawai ko a wata jiha ya je sai ni sarkin sharifai ne na nan jihar na eh zo gurin ka na kama ziyara za yi wanda aka je wa ya gane cewa wanda ya zo ba shi ba ne ba sarkin sharife ba ne na bogi abinda nake so ina ma shi ne nake kiran kuma duk shugabanni sarakuna ya kamata duk wanda ya zo ya ce ni ne wani ka yi binkici ai mun samu wannan ya je wajen ah, ɗahir bauchi mun je raɗin sarauta ijoyin ɗahir bauchi ya ce ya zo gabatar da kansa shine sakataren sharifai na najeriya ɗahir bauchi ce to na ji sai yaya ce a zuwa ne in gaishe ka kuma akwai wasu yan lalura ya ce to ka ce lalura ka zo ka gaya min ba ita nake saurara yanzu ba don haka kowa ya je wajen kowa ne ne ya kamata ya binkita shi rashin binkice ina haifar da matsaloli kuma za a yi da na sani kuma zai sa mutane a hatsari akwai wasu alamomi da ake gane na me na sarakunan na sarakuna eh, ai alama babba alama ita ce shi ɗan adam a inna ka zo ma in dai kana da gaskiya allah in ka zo mu za mu iya gane kai mai gaskiya ne kuma da gaskiya ne dan ciwa-ciwa ne maroƙin ne kuma maroƙin ba ne
abin da yake so ya ce azab salar shi ne Eh, akwai wanda in dai ka je gaban sa ka ce kai jikan annabi alaihi salatu wassalam ne eh.
ko da ya gano ba na gaske bane ka je ma abin da kake bukata wannan abubuwan da ka zo da shi To shi- tambayar ita ce to eh, wanda ya shiga cikin rigar eh, kuma ko gano cewa ya shiga cikin rigar Eh.
wanda ko ba dan cikin rigar bane eh, ko riga ta mukami ko riga ta shabikantaka eh.
akwai wani mataki da kuke iya dauka a ƙarshen wannan A- ai baka sani ba duk mutumin da ya ce shi jinin annabi ne wani soya ce ta kai shi ifaɗi wannan wani kwaɗayi ne mu a yanna muke ba ma ce a kai ba kai ba ne ai allah da halice ka yana gani kuma duk wanda ya karya da irin wannan abu wata za a tabbatar ɗin ba shi ba ne za mu baka kai da allah amma ka zo kuma ka ce za ka hau wani mukami wannan yake ga tabbas ga yanna yake wannan aka sani eh na kuma baka gaje shi ba baka kusance shi ba baka cancanta ba kuma manufarka ba dan ka kamba masharifta ba ne da sharifai ka taimaka musu a'a don wani bukatar kanka ce a ce kai ne wani ka je nan a baka bangunan shinkafa ka je nan a baka na gero ma bai cika ba ka ce bai cika ba sai an ciko to kaga wannan ai kofa ce kawai ta roƙo kuma wannan tabbatar ma wannan sarkin sharifan na kai kotun ɗina akwai inda ya je aka ba shi gero buhu talatin bai cika ba sai da iri- sai da ya rigima da su sai sun cika masa kuma ka ce wannan dan Allah yake dan annabin yake yi wannan zargi ne kake ko ba zargi bane tabbas ne ka faɗe shi ya kai ƙara
To, ana sanin a ƙarshe a kalma ɗaya.
eh Wani saƙo ne a dunkule kuke so ku ɗauka wa jama'a Kano da Sabo?
to saƙon da muke so mu aika wa jama'a Kano da ƙasa da Afirka ma baki ɗaya su da kansu su tantance ga usul ɗin sharifai kamar inda mai magana da farko ya magana cewar bai ce babu sara- babu sharifai a a ko'ina ba ko'ina da sharifai kuma mangili ina da jikokinsa ta inda suka fito da inda suka yaɗu ko'ina akwai su ba za mu ce mu kawai zauren tudu mu ne sharifai ba amma dai wannan mulki usulinsa usul zauren tudu ko sarautar sharifan kano ko ta ƙasa gabaki ɗaya ko ta afirka gabaki ɗaya a zauren tudu take ko kaso ko kaƙi a gaskiyance ta mu ci kuma kowa ya za mu ja da shi daga nan har kowace sai mun ga inda ƙarfin mai ƙare kuma muna gaya allah allah ka tona asirin mara gaskiya wasu ma ba sharifan ba ne an yadda iyayensu malamai ne ko kakanninsu malamai ne amma ba sharifai ba ne suna tutiyar su sharifan ne amma saboda mu ba ma jayayya ba ma san rigima kullum so muke abu bilami lafiya ko muna barin mutum da allah kan abin da ya yi na ɓoye tunda ba za mu ce komai sai mun sani ba to ka ji na lamarurka suke